أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى قديا da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjid sabilu hudakat domin ci gaba da darasi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda yau muna zama na uku na tafsiri wanda ya daidai da kwana na biyu da wata na ramadan a shekara ta 1447 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam darasinmu wannan shine darasi na uku a cikin kenan suratul mursalat wanda yau insha Allah za mu yi da sata mu shiga cikin suratul insan insha Allah na'am alamma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا حنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين na'am Allah madaukakin sarki sai yake bayani akan sakamakon da ya tanada wa mummunai masu takwa masu tsoron Allah bayan Allah maɗaukin sarki ya bayyana sakamakon da ya tanada ma kafirai masu karyatawa da ranar sakamako bayan an tabbatar musu da hujjar cewa lalle za a yi tashin alkiyama sannan kuma Allah maɗaukin sarki ya yi bayani akan makomasu wuta da narkon azabar da ke da kwai a wuta da kuma siffofin wuta abin tsoro wanda dai a darasin jiya a tafsirin jiya maka gani to yau kuma a tarika ta alkur'ani ta muƙabala bayan targhib wa tarhib ya waɗi ya tsawatar akan ayyuka mummuna ya waɗi azabarsu sannan kuma zai ya waɗi ayyuka nagari na ƙwarai da ni'imar da aka tana dama a wutanta kina yanzu za mu ga siffofin mummunai da kuma sakamako da bankon laka da bankon lada da Allah maɗaukin sarki ya tanada musu Allah maɗaukin sarki yake cewa innal muttaqina lallai masu tsoron Allah al muttaqin sune masu taqwa at taqwa shine ijtinabun nawahi wa imtisalul awamir ta'atullahi bi ijtinabin nawahi wa imtisalul awamir yi ma Allah maɗaukin sarki biyayya da barin saba mishi da barin abin da ya hana da kuma aikata abin da ya umarni ya ce ai wannan shine at-taqwa imam ali bin abi talib yake cewa at-taqwa ita ce al-khawf min al-jalil tsoron Allah maɗaukakin sarki wanda amalu bit-tanzil da aiki da al-qur'ani mai girma wal isti'dadu li yawmir rahim da shirya ma ranar alkiyama da ayyuka na gari na kwarai wannan shine tsoron Allah to masu tsoron Allah wannan Allah maɗaukin sarki ce fi zilalin za su kasance a cikin inuwa da ba ta yankewa wa uyun da kuma maraimarin ruwa idaniyar ruwa wanda suke gudana a cikin aljanna idaniyar ruwa na sha kala-kala da kuma da yake da suna anhar ƙoramai na aljanna kaga inuwoyi bishiyoyi na aljanna inuwar da ba ta yankewa da 'ya'yan itace wanda za mu ga ƙarin bayani don mun shiga suratul insan sannan kuma ga maraimarin ruwa da idanun ruwa da rijiyoyi kawai yadda Allah ɗaukin sarki ya bayyana a wata aya masalin jannati lati wa idal muttaqun
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آتن وأنهار
kaga wannan anharun min ma'in ghairu asin ruwa mai ɗanɗano mai daɗi bayyada zarti ko ɗaya ba irin ruwa na duniya ba na- na har na fari وأنهار من لبن لم يتغير طعمه da وأنهار kuma da kuma rijiya da idanu na ruwa na nono rijiya ce ido ne zai dinga hudu nono an nono lam ya tagayyar tsamu dan dan shi bai canza ba irin nonon duniya in ana so madara ta koma nono sai ya yi tsami ko to na lana na aljanna babu tsami na'am وأنهار من خمر لذة da kuma للشاربين rijiya da ido na giya ta aljanna lazzatun lisharibin mai daɗin sha ba irin ta duniya ba wanda in ka sha za ta sa kama ya tabbata hadisi wanda ya sha ta nan doron duniya ha ta lahira da akwai aiki Allah kiyaye Allah ka raba mu Allah ka tabbatar da da diga mu sai kuma وأنهار من أسل da مصفى kuma ido na na zumuwa musaffa tatacciya tatacciya wanda ba ta yi gurɓata to wannan su ne idanu wanda Allah mawakin sarki bayyana ce innal muttaqina lalle masu tsoron Allah fi zilalin suna cikin inuwa na bishiyoyi na aljanna masu ihaɗin itace inuwa mai mai kyakkyawa da ba ta yankewa wani zai iya cewa to me yasa aka yi musu inuwa shin da akwai rana ne la za mu gani a suratul insan babu rana babu rana barantana a yi inuwa don ta kare babu zahi barantana a yi inuwa don wannan inuwa an yi ta ne don ni'imtawa kawai kuma hannu babu zahi mai cutarwa an yi inuwa nan ba don ana bukatar ta ba don ta kare rana a inuwa ce ta ni'ima da ta matuwa wannan kenan shine bishiyoyin aljanna amfanin su wa uyun da kuma idaniyar ruwa kala-kala da ido na ruwa da na nono da na giya ta aljanna da na kuma mai yake suna asalin musaffa da kuma ido na abun sha na sharab na giya ta aljanna wadda za mu gani da akwai wadda an sanya mata kafur iccen turare turare na iccen turare kafur da akwai wadda kuma an sanya mata mai yake wa suna zanjabil an sanya mata mai yake wa suna citta tana kamshi kamshi na citta akwai wadda kuma an sanya mata almisk khitamuhu misk duka za mu gani insha Allah إن المتقين في في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وما الوزع باس كايا مرمري الفواكه سوني كايا مرمري abin da ya shahi dangin su ayaba da kankana da su kwakwa da su inabi da rumman ga sunan dai da tin duk kayan marmari kayan danye na marmari yana ciki su ne fawake jami'a na fakiya su tuffah da sauransu to kala-kala za su a aljanna mimma ya shtahun duk abin da suke kwaɗayi shi za ka musu a nan doron duniya malamai suke cewa mimma ya jidul insan mutum yana samun abinci wanda ya same shi ne zai ci ko a a aljanna wanda kake marmari ne kowane irin abinci inda ka sa a yawon ka kayi tunani kana marmari za a gan shi amma a nan doron duniya sai dai a tunani ya tsaya ko a mawalki amma a aljanna mimma ya shtahil mar'u ya jidu abinda ka yi kwaɗai abinda ka so ka samu kai tsaye za a gan shiga shi nan wafiyar cikakke wanda kenan shi ne wa fawakiha mimma ya shtahu kenan za a kawo musu 'ya'yan itace na abin da suke marmari duk abin da suka marmarta na ayan itace za su samu sai a dinga ce musu kulu washrabu hani'an a dinga yi musu mahadalla da cin abincin ku ku ci ku more kulu ku ci abinci washrabu ku sha abin sha hani'an kuna masu ci da sha a cikin kwanciyar hankali da daɗin rai kalma ta hani'an shine mai yake da suna ta hani'a ce ake wa mutum da cin abinci hanna'ahu bil akli ya mishi madalla da cin abinci kenan mala'iku suna ce masu madalla ku ci abincinku da abin shan ku ci ku more ku sha ku more kuna masu cin daɗi da kwanci hankali allah maɗaukin sarki ma kuma yana musu ta hani'a kenan ta hani'a kala-kala za su yi ta samu daga gurin mala'iku haka kuma hannu daga gurin allah maɗaukakin sarki ku yi washirabu ku ci abinci washirabu ku sha abin sha hani'an kuna masu ci a cikin kwanciyar hankali da nutsuwa kina ana hanna'a su ana ce musu madalla wannan bima kuntum ta'malun sakamako ne na aikin da kuka kasance kuna yi a nan doron duniya kun yi aiki na gari na kwarai shi yasa aka sakauta muku da wannan sakamako mai kyau din hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan sakamakon kyautatawa babu abin da yake dayewa shi sai dai a kyautata ma mutum inna kazalika najzul muhsin sai Allah mawaki sarki ce tabbas haka muke sakauta ma waɗanda suka kyautata ayyukansu duk mutumin da ya kyautata ayyukan shi sakamakon shi kenan haka muke sakauta ma wanda suka kyautata ayyukansu haka Allah mawaki sarki inna kazalika lalle tabbas mu kazalika haka najzul muhsinina muke sakauta ma masu aiki nagari na kwarai sakamakon duk wani wanda ya aiki nagari na kwarai shi ne aljanna kaga wannan a wannan sura a takaice aka ba da labari na mutanen kwarai su ne almuttaqin da sakamakon sa aljanna in mun je suratul insan za mu ga kuma ɗan aljanna za a ware a yi ta bayani a kansu wannan surorin mabarantan juna suka yi tabadin suratul mursalat ta yi bayani a kan an wuta bayani mai yawa da ta zo kai ɗan aljanna sai ta yi bayani kaɗan ita kuma suratul insan sai ta yi bayani a kan ɗan wuta bayani kaɗan a aya ɗaya zuwa biyu da ta zo kai ɗan aljanna sai ta fassara ta yi bayani mai tsawo to haka surorin alkur'ani suke wannan tana kammala abin da wannan ta rage wannan tana cika abin da wannan ta rage haka surorin alkur'ani suke juna su ya juna shi yasa alquran ya kasance kitaban mutashabihan masaniya kana junan shi yana kama da juna abinda kaje an yi magana akan shi akan shi anan sai ka tarda shi a can abinda ba a bayyana ba anan a can sai kaga an ƙara bayyana shi kuma dukkan su suna da alaka junan su da juna shi yasa alquran ya kasance babu tanakubi a cikin shi Allah ya taimaka ya Allah mawaki sarki ce wayyun yawma idhil lil mukaththibin bano da karan da bano da kwari na azaba ya tabbata a wannan wuni na tashin kiyama lil mukazzibina ga masu ƙaryata addini ga masu ƙaryata ranar sakamako ga masu ƙaryata manzanni kinan bayan an haɗe sakamakon dan aljanna mai ƙaryata wannan to kwarin azaba ya tabbata a gare shi na alama wa idza qila lahu كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله madaukakin sarki bayan yayi bayani akan aljanna sai aka dawo kuma za a yi bayani akan kafirai yaya halin su yake a nan doron duniya suna ganin kuɗi gare su suna ganin suna da mulki suna ganin suna da kaza suna da kaza sai Allah madaukakin sarki ce kulu ku ku kafirai a nan doron duniya kulu ku ci wata matta'u kumori ɗan lokaci qalilan dan lokaci kaɗan ana iya zuwa duniya innakum mujrimun kada ku mance sifa ku ku mujrimai ne mutanen banza ne mabannata kenan kafiri duk dadin da yake ciki na duniya mabannaci mushriki duk dadin da yake ciki na duniya mai saba ma Allah duk dadin da yake ciki na duniya dan dadi ne dan kadan kuma sifar shi da alamar shi ta cewa mutumin banza ne ba ta gogewa don yana da kuɗi ba ta gogewa don yana da mulki ba ta gogewa don yana cikin jin daɗin rayuwa mujirim ne to ina ga samari masu sai yan balo a yana birge gadon kuɗi gare shi ana biyan shi kaza ana biyan shi kaza to mujirimi ne ne maɓandaci ne ko mai sai ɗan kafirai ɗan fina-finai ko mai san da yake da suna mawaka ko mai sai 'yan dambe ko mai sai 'yan siyasa kafirai dukansu mujirmai ne da nasu alkur'ani kuma ɗan daɗi ne za su samu a nan doron duniya ya tabbata hadisi manzala sama ke cewa a duniya sujinul mu'min wa jannatin kafir duniya gidan kaso ne na mummuni wa jannatin kafir aljanna ce ta kafir yani duk daɗin da mummuni zai samu a doron duniya yadda ka san a kaso yake allah allah yake ya haɗu da allah allah allah yake ya tar da sakamakon da allah maɗauki sarki ya mishi na lada shi kuma kafiri duk wahalar da yake ciki a nan doron duniya wallahi ita ce aljanna shi nan ne yake da rabu wani kafin wani bai hude ya ji wannan hadisin yake cikin shakka ce bayyayewa wata ran da akwai al'allama ibn hajar al'asqalani ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi da malaman fiƙo malami ne na hadisi malami ne na fiƙo malami ne a ɓangarruka da dama kuma alƙali ne kuma mai matsayi ne kuma mai kuɗi ne to wannan bai gude shi kuma talaka ne buduk yana sai da bakin mai da kaya irin na wahala talaka ne kudin sai ya tsaida ibn hajar ya ce kai malamin hadisi ne amma annabi ku ya wata wata magana bai yayuwa ta zamto gaskiya duniya aljanna ce ta mumuni duniya gidan kaso ne na mumuni aljanna ce ta kafiri ga kai kana cikin jin daɗi a nan da wani duniya kai ne kake aljanna hakikalin gaskiya ni kuma ina cikin wahala ba musulmi ba ne sai ya mishi izala ta iskal ya warware mishi rudanin da ya shiga ya ce kai a halin duwala da kake ciki a nan tun da baka yi imani da maza Allah to kai a cikin iyajin daɗin ka kenan abinda za ka tarda ranar tashar tsama ya yafa mu shi kuma mummuni duk dajin da yake ciki abinda zai tarda ranar tashar tsama ya yi abinda ya samu a nan doron duniya wanda ya jima tun da yake a duniya bai san wahala ba kullum ya jin daɗi ana tsoma shi cikin wuta zai mance da daɗin da ya sha a doron duniya wanda kuma mai yake suna yake kullum a duniya yake cikin shan wahala da talauci da kakanuka na rayuwa ana tsoma shi a duniya yake mance da komai da wahala da ya sha Allah taimaka Allah mana gobe ta gari ta kware to kafirai Allah ma'aiki sai kike cewa kulu wata matta'u qalilan ku ci abinci da abin shan ku wata matta'u ku more qalilan ran dan lokaci kayan gushewar duniya innakum mujrimun kada ku mance ku mabannata ne mushrikai ne azzalimi ne kafirai ne kada ku mance da wannan sifar ta ku ɗan wuta ne ko kuma ku ga Allah kiyar wanda a haka ayoyi da dama sun zuwa cikin tsohon kuma da allah maɗauki sarki ke cewa numatti'uhum qalilan numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila azabin qalil allah maɗauki sarki ke cewa kafirai muna ɗan muna jiyar da su daɗi na wani lokaci bayan haka sun manattaruhum ila azabin qalil bayan haka azaba mai kabri mai tsanani tana jiransu haka kuma lo a cikin surat yunus Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladhina yaftaruna 'ala allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un fi dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nuziquhum al-'adhaba ash-shadida bima kanu yakfurun Allah ba ake sarki ke ta innal ladina yaftaruna ala allahi alkaziba tabbas kafirai masu kirkiro ƙarya su dangana ma Allah madaukakin sarki la yuflihuna ba su rabauta har abada a duniya ko a lahira mata'un fi duniya sa su ji dan daɗi ne a nan doron duniya mata'un fi duniya summa ilaina marji'un sannan za a maida su zuwa ga Allah za su koma zuwa ga Allah ranar tashin kiyama sun manuzi kuma da azaba a ranar tashin kiyama za a ɗanɗana musu azaba mai tsanani da na samun kurin da sababin kafarcin da suke don kaga cewar kafari duk daɗin da zai ji a wannan dauran duniya na wani ɗan lokaci ne shi na lamar ɗauke sarki ce a ayan nan da muke kanta wanda muke cikin tafsirinta kulu wata matta'u kalilan inda ku mujibun ya ku kafare ku ci abinci wata matta'u ku more da rayuwarku ta duniya kalilin rayuwa ta ɗan lokaci ƙarami kaɗan inna kun mujrimuna lallai tabbas ku maɓannata ne haka ake gayawa kafirai ana gaya musu haka domin su bar kafirci su yi riko da addini ya Allah maɗauki sarki ce wailin yau mai ibidin mukaddibin kwarin azaba ya tabbata a wannan wurin lilmukazzibina ga masu ƙaryata Allah madaukakin sarki ga masu ƙaryata manzon Allah ga masu ƙaryata da tashin alƙiyama kenan kafirai wanda suke ƙaryata da tashin alƙiyama suke morewa a nan doron duniya morewa ta tsawon lokaci ga wata sifa ta kafiran masu ƙaryata da tashin alƙiyama wa idza qila lahum murka'u la yarka'u in aka ce musu ku yi sallah ba su yi sallah nan an yi amfani da da akwai mai yake suna amfani da mai yake suna almaji bil ba'di aw bil juz'i ma iradatul kull a ta'biri an zo da wani bangare na sallah amma ana nihin sallah wa idza qila lahum urka'u asalin yan fassara da mu a asalin abin da gani in an ce musu ku yi ruku'i la yarka'una ba sa yin ruku'i amma nan min babu itlaqil juz'i ma iradatul kulli an waɗi wani shashi na da yake da suna na sallah amma ana nihin sallar dukanta idan an ce musu su yi sallah ba sa yin sallah sifa ta kafiri shi yasa duk mutumin da ba ya sallah wallahi dan uwan kafiri ne al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara alqawlin da ke tsakanin mutane da Allah madaukakin sarki shine sallah in mutum ya bar sallah fa ya zama kafiri ya zama ɗan uwan kafiri wala Allah kafir kafir ya yi kafir shi yasa barin sallah ba karamin hatsari bane ba barin yin sallah ba karamin hatsari bane da dama da akwai samarin da ba su sallah ya azumi azumi wani kuma ba ya sallah ya juma'a yana zaman banza a tashi a yi kiran sallah amma za ka ga fara a ciki ana hira ana ta surutu ba a tunanin ma zuwa masallaci wasu dara ma suke yi kwas suke yi lido suke yi na salula kaga an zauna kawai ana ta yi wasu hira ake yi wasu jiran shayi ake yi wasu kallon balo kallon balo musamman wannan azumin subhanallah ya zo daidai da kala ta mace-mace na balo da dama ana yi a cikin azumi haka wata musulma yanzu da dama masallatai an yi da gaske ana kiyamar laili ana tafsiri ana tarawihi wasu kuma suna ta san girkin kallon bala suna ta iwace iwace ba su yin sallah aga da akwai matsala Allah ke shi yasa malamai ke cewa a ƙarƙashin wannan aya wai za ki lahu murka wala raqa'u da aka ce wa mutane su yi sallah ba su yin sallah su wannan kafiran malamai ke cewa mustahabbi ne mutum dan ya saba ma sifa ta kafirai duk lokacin da ka shigo masallaci kaga ana sallah ka bi mutane ka yi sallah tare da su ko da ka riga ka yi wannan sallah don ka tabbaka wannan aya ka saba musu ka dinga yin sallah in ka ga ka tarzo jam'i mutane suna yin sallah bi su ka samu ladan wadda kuma hallo ka tabbaka saba ma kafirai a wannan gurin idan wani zaƙi da wani kafirai sun kasance in an ce musu irka'u ku yi sallah la yarka'una ba su yin sallah idan wannan kalmata da yake da suna wai za ki da murka'u la yarka'un malamai balaga suke ce mishi almajazul mursal ne مجاز المصنف من باب إطلاق الجزء مع إرادة الكل شين المجاز المرسل أو تقول أنقري نأبو أما أنا نين أبن كباكي دا قوم تيجي ناي سلا me yake da suna mutum ya ce na yi sallah a gurin liman alhali yana nihin ya yi sallah a masallaci kawon mutum ya ce me yake da suna na yi sujjada yana nihin na yi sallah da makamantar haka haza ɗaya daga cikin malamin tafsirin bukatin ya haɗi sababin da zo wannan aya da da akwai ta cewa a inganci shi amma dai za mu haɗi shi ne ke cewa wannan ayar ta sabko ne game da saƙif mutanen ta'if warko warkon shiga su musulunci suka zo suka samu manzala suka ce mun yarda za mu shiga musulunci amma ha mun sallace gaskiya ba ma iya ba mu yi ruku'i mu yi sujjada suka ce ha gaskiya mu a gurin wulaƙanci ne wannan sai Allah ma ɗauke sarki saukar da wannan aya kenan dai da akwai ta cewa dai a bayani dai na sababin nuzul sai manzala ce musu لا خير في دين لا صلاة في باب الخير الدين اللي باب صلاة cikin المهم dai da akwai ta cewa a wannan sababi na nuzul din nan ɗaya daga cikin malaman tafsiri muqaddis shi wa ɗaya shi kamar da yake da suna Abu Hayyan ya nakalto a Bahrul Muhit na tafsirin shi sai Allah ma dauke sai ke ce waylun yawma idhin lil mukazzibin kwarin azaba a ranar tasha kiyama ya tabbata ga masu karyatawa kafirai wa'inda in an ce su yi sallah ba su yin sallah sai Allah maɗauki sarki ce fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minu da wace magana ce za su yi imani bayan sun ki yin imani da alqur'ani duk fasaha alqur'ani duk bayanin alqur'ani duk hujjojin alqur'ani duk yanda alqur'ani yake kama kwakwalan adam din yanda alkur'ani yake da mu'jiz ne babu wanda ya so ya zo da irin shi amma an yi musu wa'azi an kwatanta musu sun ki yin imani sun da akwai wata magana da akwai wani littafin da za su yi imani da shi fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minu da wace magana ce nan alhadisi ne alkalam mutlaq alkalam a gurin malaman hadisi kuma alhadis ana ne ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam da sauran malaman kenan dai alhim dai alhadis lugatan shine alkalam in mutum ya ƙin imani da alkur'ani ba zai taɓa yarda ba da kowace magana kai hatta a ce ma'aihe shi ita aihe shi ba yarda ba in je ba kai ba imani da alkur'ani babu maganar da za ta iya kama ƙawalwarka fala wallahi la yasihhu fil azhari shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalil daya daga cikin malamai yake cewa wallahi babu abin da zai inganta a kwakwalwar mutum in har rana ta fito kirikiri he ta bukaci an gaya maka dalilin mutu wata ga ta nan ana maka ishara kirikiri rana ta fito amma ka ƙi gaskatawa ka ƙi yadda ta fito babu abin da zai inganta a kwakwalwarka to shi ne nan allah ɗauki sarki yake cewa mashirkai bayan kun ƙin iman da alƙur'ani da ahlul kitab wanda suka ƙin iman da alƙur'ani da dukkanin kafirai wanda suka ƙin iman da alƙur'ani duk wani kafiri wanda bai iman da alƙur'ani ba babu abin da zai inganta a kwalwar shi inda alƙur'ani bai inganta ba babu abin da zai yarda da shi inda bai yarda alƙur'ani ba idan ka gama magana hadisi ba ke ɗan kalakatu ɗan kama karya ɗan kalakatu ɗan kama karya buga ba buga ba gaba a dotso in ya dotso ta sai an tashi wawa wanda bai yarda ba tafsirin manzon Allah jahili yasa zama da an kalqatu ko mun kashe da an kalqatu aikin banza ne kawai a waye wa mutane ilimi a huce gurin kawai da sauran malamai suke to dan kalqatu a nan gurin ta ai ana nihin me yasa za ku yi imani da hadisi kaga wawa kenan alkur'ani kalmar hadisi a luga ne ake niyyar magana kuma a nan gurin ma aslan ma ana kore in mutum bai yi ba imani da alkur'ani babu abin da zai imani da shi da ke shi jahili ne da yaren larabci da faru sannan kuma lo jahili ne da hadisin manzan Allah bai yarda da su ba sannan kuma lo jahili ne da ilimi na fikihu da sauran ilimukan da suke taimaka ma fahimta alkur'ani dole zai faɗa haka shi yasa babu mutumin da babu alkhairi ka tattauna da shi sama da ɗan ƙalaƙato duk mutumin da bai ya da usul bai ya da tushe wanda ta hanyar usul ɗin shi da tushen shi za ka tattauna da shi in ka tattauna da shi wawa ne iza nataka imamu shafi yake cewa iza nataka safihu fala tujibuhu fa khairun min ijabati sukutu iza kallamtahu farrashta anhu wa in taraktahu kama da yamutu idan wawa dotso yayi magana imamu shafi yace fala tujibu kada ka amsa mishi in kai amsa mishi farrashta anhu zaka sauƙaƙe mishi idan na taka sayi yana ta jibo idan ya ka amsa mishi za ka sauƙaƙe mishi wa in taraktahu in ka bar shi baka amsa mishi ba kama dan ya mutu zai mutu a cikin bakin ciki kawai abin aikin ku kawai ku dinga warware shi ba ta ku dinga koyawa jahilai ku dinga yayewa jahilai shi mawai gaskiya da amma ku kuna zama da su kuna tattauna da su aikin banza ne basu da usul basu da wabi yanzu duk wani musulmi inda za ka tambaye shi wani tushe kake absan hujja da shi zai ce maka alkur'ani hadisin manzan Allah ijma'i qiyasi da sauran al'adilla al-mustalafiyya kusan dukkanin musulmi sun yarda da wannan dalilin to su kuma bas da dalili sai su ce maka alkur'ani kadai to alkur'ani kadai malam ra'ayinka ne wa zaka wadi san zuciyarka ne zaka wadi ka fassara alkur'ani domin nususin alkur'ani nusus ne dastoriya amma nusus ne suna bukatar bayani kai kace baka san bayanin manzon Allah baka san bayanin malamai magada annabawa din daga sahabban manzon Allah su sama sai kai zaka zo ka zauna tittiri ka dinga bada bayani na manzon Allah su sama ya bayyana cewa yushiko an yati rajulun jalisan ala alikati yaqulu ما وجد ما عليكم بهذا الكتاب ما وجدتم فيه فأحلوه من ذا الله ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه أم بان حديثي تارد القرآن كتن كتن القرآن hadisan manzala da sarwa sunan manzala da sarwa ya ce manzala ya ce za a samu wani zai zo yana zaune a kan arika gado ko kuma a kan salon ko kuma a kan kujera ya dinga cewa ku riƙe da alƙur'ani abinda ku samu a ciki ku halitta abinda ku samu ba a ciki kako ya riko da shi sai za ku sun kusa zauwa wallahi wannan mu'ajiza ce ta manzan Allah ya ba da labarin za su zo gashi nan sun zo wawaye jahilai ba me yake suna ƙauyawa da akwai ƙauyanci a ciki kuma asalinsu wallahi amerika ce take bayansu amerika ce take bayansu da akwai wani bincike da muka yi asalin inda ta fara bayyana aqida ta kala kato aqida ta alqur'aniyun shine a me yake suna a India kuma da da'am in America da da'am in kungiyoyi na mustashiriki waɗanda suke karanta addinin musulunci don su kawo shi ba a cikin addinin musulunci kuma ta bayyana a Misra ɗaya daga cikin malamai masu koyarwa a Jami'atul Azhar ana gane shi aka kore shi daga Misra da aka kore shi amerika ta dauke shi ta buɗe mushi markan yake yadawa shine wanda ya yada akida ta halakato da yawa kuma mafi yawan waɗanda aka ba su kungila wanda suka karanci wasu bangarurka na ilimi ne ba wanda suka karanci addinin musulunci ba wani ya karanci durwa dokoki na zamani wani ya karanci likitanci wani ya karanci da yake suna muhandis ne harkar gini da sauransu wani ɗan aguro ne ya karanci aguro wani dan falsafa ne ya karanci falsafa ko su ne aka ba su ka yada aqida mafiyansu kuma malaman jami'a ne su aka ba wa kungilan yada aqida su ne suke da ittisal shi yasa yanzu ai za'ama in nasu zamu ga duk suna da alaka da kafirai da kungiyoyi na kafirai su suke musu da'am su suke kama musu Allah ke wannan shine mummuna dai aqida dai ta qalaqatu wanda suke cewa basu yarda da alƙur'a ba su yarda ba da komai sai alƙur'ani kaɗai alhali alƙur'ani ma ba su yarda da shi ba da akwai gura dama inda suke na karatun su Allah ke shi yasa a nan gurin fa bi ayyi hadisin ba'da hu yu'minu ana kore cewa in dai baka yi imani da alƙur'ani ba babu abin da zaka yi imani da shi babu abin da zaka yi da shi Allah ya taimaka a wata aya cikin suratul jatiyat Allah ma yake sake kica fa bi ayyi hadisin ba'da Allah
فبأي حديث بعد الله وآياته Allah ba wakil sarki يؤمنون yake cewa da wani magana ce bayan maganar Allah da ayoyin Allah mutane za su yi imani in ba su yi imani ba da maganar Allah da ayoyin Allah in mutum bai yi imani da wani magana ne zai yi imani in mutum bai yi imani da Allah ba bai yi imani da ayoyin Allah ba wanda ya sabko na alkur'ani to da wani magana ne zai yi magana- zai yi imani da wani abu ne zai yi imani babu abin da zai kai imani da shi a kuma haka Allah mai sarki ke cewa a suratul kalam fazarni wa man yukazzibu ya فذرني ومن يكذب بهذا, بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون Allah mai sarki ke cewa barni da wanda yake karyatawa da wannan alhadis da wannan hadisi kenan da wannan magana alqur'ani kenan a za a gurin alhadis ya zo ana neman shi alqur'ani domin alqur'ani ahsan alhadisi ahsan alhadisi mafi kyawun magana Allahumma alladhi nazzala ahsan alhadisi kitaban ayyuh الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم محل الشاهد كنان كاغا القرآن أحسن الحديث كنان شينا أنا مرة أدب أو كتر كيتي فذرني ومن يكذب بهذا الحديث برني وان ديكي قرية وانا القرآن وانا ما يغنى ككاوة سنستدرجهم أنا أو كتر كيتي ذمش سكن تالالا هر إن كاماشي س- س- sanastajirjuhum min haisu la ya'lamu ta inda mutum baya ganewa Allah ya ce zan mishi da talalawa ta inda baya gane har an kama shi haka kuma Allah Allah ba sarki yace afa bi hadha alhadith antum mudhinun shin game da wannan maganar wannan alqur'ani kuke karyatawa kuke komawa baya kuke lokuna kuna neman karyatawa kuke dubare-dubare wajen karyatawa haka da abin mamaki da albihim dai wannan su ne ne mai tura suna ayoyin da suke kara wadda hamar wannan aya ta karshen suratul mursalat kenan wannan shine abin da ya tsara a cikin suratul mursalat insha Allah kai tsaye muna iya fara suratul insan insha Allah mu ga abin da Allah ya tsare muka samu a cikin suratul insan na'am suratul insan ana ce mata suratul insan ana ce mata suratul dahar da da ta shi shahara dai da suratul insan an sanya mata suratul insan saboda kalmar insan da ta zo a farkon aya ta eh, aya ta fara ta wannan sura Eh, ha kuma hannu suratul dahar ta zo a cikin nafsul aya ta fara wannan sura malamai sun yi saɓani wasu sun ce sura ce madaniya an sabko ta bayan hijirar manzan Allah sama wasu kuma sun ce la sura ce makiyya kenan da akwai saɓani malamai ni da mafi yawan malamai sun yi rajja hada cewa madaniya ce wada amma in muka tsaya muka lura da abin da ta kumsa za mu ga shigen surori ne na makka take nafsin mahawo ɗin surorin maka take babu wasu magana akan hukunce-hukunce da sauransu wannan sura tana bayani ne fi shaklin am akan al'amari na lahira bayan ta fara bayani akan shi ɗan adam yaya yake mutum yaya yake ya aka halice shi sai ta yi bayani akan al'amari na lahira da sakamakon masu tsoron Allah mummune da kuma sakamakon kafirai wanda suka saba ma a, yani Allah maɗaukin sarki suka ƙin imani da Allah idan wannan akan haka ne sai kuma a ƙarshe ta yi bayani akan alkur'ani a bayyane wannan surar ta fara bayani ne akan kudura Allah wajen halittar ɗan adam da mataki-mataken da aka yabi da kuma bayanin da Allah maɗauki sarki ya mushi na hanya na shirya bayan ya ba shi arzikin ji da gani da hankali ya Allah maɗauki sarki ya bayyana mushi hanya ta shirya da kuma hanya ta fata sannan kuma sai wannan surar ta yi bayani akan ukubar da Allah maɗauki sarki ya tanada wa kafirai ranar tashi alkiyama da kuma azabar da Allah ɗauki sarki ta da musu bayan haka ya sura ta ci gaba ta yi bayani akan sakamakon mummunai da ni'imar da Allah ɗauke sarki ta za masa a aljanna wanda bayani mai tsawo mafi yawan ayoyin sura suna bayani akan sakamakon mummune Allah ɗauke sarki ya bayyana sifofin mummune a nan doron duniya sun kasance suna cika alƙawarin da suka ɗauka na ibada tsakaninsu da Allah sannan kuma halu suna ciyar da miskinai da kuma wannan marayu da kuma 'yan kaso da furtuna suna ciyar da su abinci domin neman yardar Allah maɗaukin sarki kuma halusan kasance suna tsoron tashin alkiyama suna tsoron wunin alkiyama mai tsanani su ya sa suka tashi suka yi ayyuka na gar na ƙware Allah ya kare su daga azaba ta wannan wunin ya ba su daraja da mutunci da kuma gidan aljanna sai kuma hallo sura ta ƙara bayani dai akan nau'i'ika na karama da ni'ima da Allah maɗaukin sarki yawa mummunai na tufassu da alhariri da kuma yanayin zamansu a aljanna da kasancewa aljanna babu rana zahir rana babu kuma hallo tsananin sanyi jawon aljanna matsakaici ne a kuma hallo da kuma itacen da ke da kwai aljanna sai kuma surar ta ci gaba take bayani dai akan ni'imomi da yara da masu hidima da za su dinga wa 'yan aljanna hidima da sauransu da nau'uka na abu sha ababe na sha da aka tana dama yan aljanna sai surar bayan ta yi bayani akan makomai a aljanna da ni'imar da Allah ɗauki sai musu sai ta yi bayani akan ni'ima ta sabko da alƙur'ani kasancewa alƙur'ani ya kumshi hukunce-hukunce kuma ta umarci maza Allah ya haƙuri wajen isar da hukunce-hukuncen nan da tabbaka su da duk wani muminin da ya yi imani da annabi muhammad annabi rahama kuma ya ta yi bayani akan ayyukan da mutum ya kamata ya yi na azkar da salloli na wajibi da sallah ta dare da tasbihi da yawan azkar da yawan ambatan allah wanda su ne sababi na tseren mutum a duniya da rayuwa sai kuma surar ta rufe da cewar alkur'ani ko kuma ayoyi na wannan surar mawa'iza ce wa'azi ne duk wanda ya so ya shirya to ya yi riko da alkur'ani ya shirya amma ya san da cewa shirya na ga hannun allah ya roƙi allah matsaukin sarki ya sanya shi a cikin rahama shi wannan shi ne a taɓaice ne abinda wannan sura suratul insan ta ƙunsa wannan sura suratul insan tana daga cikin surorin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta yana karanta su a sallar ta asbahi ranar juma'a ya zo hadisi wanda yake muttafaqun alaihi ne hadisi na Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas yake cewa lalle manzo Allah sama kana ya kama fi salatu subhi yawm al-jum'a manzo Allah ya kasance ranar juma'a a sallar ta asbahi yana karanta alif lam mim tanzil zuwa karshen aya shine suratul sajada a raka'a ta farikin sai kuma a raka'a ta biyu sai ya karanta hal ata al-insan wannan sura kenan suratul insan wani lokaci yana karanta wannan wani lokaci yana karanta wasu suratun juma'a da kuma suratun munafiqin hada wannan kenan ita ce suratul insan insha Allah Allah rahma sai karanta mana ayoyi na fari amsa abin da ya tsara a cikin wannan sura na'am bismillahir rahmanir rahim hal ata 'ala al-insani hinun من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعترنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا Allah maɗaukakin sarki yake cewa a wannan sura farkon wannan sura hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura Allah mauki sarki ke cewa hal ata nan kalma ta hal istifami ne tambaya amma ana nihin da ita takriri yayin kasance kenan ma'anar shi ma'anar hal shine qad ata alal insani kenan hal ata ala insani tabbas ya zo ma dan adam labarin cewa wani lokaci ya kasance hinin mai dahar wani lokaci ya kasance lam yakun shay'an mazkura ba a ambatan shi hal ata tabbas ya zo ma dan adam hinin mai dahar wani lokaci na zamani addahar shine azzaman wani lokaci na zamani ya zo ma dan adam a marhala ta rayuwar shi a bangararka na rayuwar shi an yi yayi an yi lokacin da lam yakun shay'an mazkura bai zamanto ba a wani abu na ambato malamai suke cewa shine dan adam din dai ake ne zuriya annabi adam mutum an yi lokacin da babu shi ba a ambatan shi ba a san shi ba ma yana cikin tsatson ma'aifin shi yana mani yana tsutsa mai katon kai mai wuliriya wanda ba a iya ganin ta an sa abin jawowa mai yake suna gmail wanda microsoft ko yawa da kudin nauyi wajen waɗi ganin shi ne almihjar da larabci abin zukowa a zuko he a ganshi wata tsutsa yan bibiya to an yayin dan adam a wannan yake kai an yayin lokacin ma kai bai ma kai ba hakan yana cikin khistiyatain da kuma me yake suna gadan bayan ma'aifin shi ba ba ba tsotso shi ba ma daga gadan bayan me yake suna ƴaƴan marainan shi khistiyatain ba su tsotso ba daga gadan bayan barantana su guddo ruwan ha a zuba a cikin ma'ayyar shi an yi lokacin wannan shin bayya gode wa Allah kuma a ruwa ɗaya da za a hudu ana iya samun miliyoyin ƴana baya gode wa Allah yaya Allah ya zaɓe shi a cikin wannan dubannan aka sa shi cikin ma'ayyar shi aka aure shi haka ana maida ɗan adam zuwa ga tina ta hau babu shi wasu malamai suka ce la ana ne annabi adam karan kanshi sun daga magana tsawa suka ce ana ne annabi adam karan kanshi an yi lokacin da annabi adam yana laka wadda ba ta bushe ba an yi lokacin yana laka ta bushe ta zama kawar kasko in ka buga kana jin karanta kamar randa kasko na randa ya da yi wajen shekara 40 haka ba da matafsir suka ce tukwana aka musa mishi rai amma dai malaman tafsiri sun yi rajjaha cewa tafsirin da muka fassara da muka yi tawari shine ana nihin ƴaƴan adam an yi yayin da babu su babu ambatansu suna dugon maniyi kai ba su ma zaman tobe dugon maniyi to amma a duk da haka Allah ya zaɓe ka ya halitta ka ya sa aka harke ka amma ka kafirce ma Allah ka saba ma Allah ka bar addinin Allah ka yanke alaƙa tsakaninka da kai da Allah duk wannan nemar da yama dan adam Allah ce mu shine hal ata alal insani kinan kad ata alal insani tabbas ya zo ma dan adam shine wani lokaci min ad-dahr na zamani lam yakun shay'an mazkura bai kasance ba wani abun da ake ambatawa ba wanda ya shi hatta da ma'ayin nashi bai san shi ba bar zama ma'ayin shi wadah kinan nan hal أتى بمعنى قد أتى واضح كلام تقريري نه إسلامي نه تقريري استفهام نه تنبيا ce ta tabbatarwa واضح yanzu kaga hali marhalata ba a san shi ko to marhalata ya zama tsugon mani an sa shi cikin ma'azu shine Allah mauke sarki ce inna khalaqnal insana lalle tabbas mu muka halicci dan adam min nutfatin daga ɗigo na maniyi amshajin wanda yake abin cakuɗawa tsakanin maniyi na mutum na namiji da kuma maniyi na mace he an cakuɗa yake ba da ɗa shi maniyi na namiji da kuma maniyi na ɗa mace wanda ake ce mashi albuwaida ɗan kwai da ake ƙyanƙyasawa ruwan mace da ruwan namiji ɗin sun haɗu sai a samu ɗa da asalin da ɗan dai daga namijin yake hutowa amma kuma ruwan mace yana tasiri wajen yan kasar da shi wannan dan shi yasa wata ran za a ga da yayi kama da ma'aikin shi ko dan uwan ma'aikin shi wata ran yayi kama da ma'aikin shi ko dan uwan ma'aikin shi saboda ruwan kowanne na tasiri mun riga mun gani a suratul a suratul me yake da sura ajiya ma mun ga bayani sannan kuma a suratul tariq mun gani ya khruju min bayni sudd wa tara'i ba ka karanta ta ba saboda lokaci ruwan na hutowa daga daga gadan bayan namiji da kuma me yake suna kirjin mama na iyamaci wannan ruwa yake haduwa sai a samu da duk da a yau an ci gaba ana iya ɗaukar ruwan ɗa namiji da ruwan iyamace a yi talƙihinsu a yi da yake suna barbarar junansu ya juna a cikin inji ko a cikin kwalba a yi ko kuma a ɗauki ruwa na iyamace da ruwa na namiji sai a yi talƙihinsa a yi barbararsu a cikin ma'aihwar wata mace daban ko ma'aihwar dabba amma malamai suka ce bai halatta ba a yi a ma'aihwar dabba matlaka ɗan adam yana da daraja da mutunci ba a sawa ba karya ko kuma a sawa tumkiya ko a kuma kaga da sannan kuma hallo bai halitta ba a haɗa ruwa na namiji da na mace a sama wata iya mace daban in ba mata shi bace ba domin zina ce shi ma in matar shi cewa da wasu yi saɓani suka ce wace ce uwarta a ciki za a samu ikhtilatin nasab suka ce bai halitta ba amma wanne ne ya halitta namiji da mace ba su iya aihuwa ko kuma macen ta samu rashin lahiyar da ba ta iya yin aihuwa da kanta ma'aihuwarta ba ta iya ɗaukar ciki ana iya ɗaukar ruwan kuma mai yake suna ruwan ta lahiyar raugare shi ana iya samun ɗa da shi a ɗauki ruwan mijin a ɗauki ruwan matar a haɗa da sharaɗi ya zamto ma'aurata ne su turawa da ke kasan baturiya ya tace matasan aure ta je da akwai banki na maniyi yadda ka ga a nan da kita ofitar da akwai banki na jini ko ta je ga hoton kowane abocin mani za a san ɗawar ko sai ta tsaya wannan haram ne zinan kina wanda ya halitta ma'aurata ne saboda illa a macen ko makamantan haka ana iya yin tarfihi da sauransu kina wannan shi ne idan shi ne allah maɗauki sarki ce ina halakanar insana lalle tabbas mu muka halarci ɗan adam min nutfatin daga ɗugu na mani da ɗugu ne na mani kamar tsutsa fara yadda kaga ruwan mani yake sai ya koma da yake suna gudan jini gudan jini ya yi kwana 40 a wannan marhala kawai da ya zo a hadisi na abdullahi bin mas'ud حديثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة زوا قرشي ينا متاكينا نطفة كوانا أربعين هي تهي متاكينا ميكي صام مضغة قدن جني كوانا أربعين سبانشي هي متاكينا علقة كوانا أربعين بان متاكينا علقة قدن جني سي تهي متاكينا مضغة نسعوكة كوانا أربعين باب كشي سيكما ya ko a sanya mashi kashi da rai kwana arba'in ya a rubuta shin mai arzikin duniya ne da lahira ko kuma mara arzikin duniya da lahira ajalin shi da sauransu a rubuta wani haka hadisun ya bayyana to kaga wanda shi ne warahi nan kalma ta amshajin amshajin ai akhlatin bayyana ma'in rajuli wa ma'in mar'a cakuɗa su tsakanin ruwan mace da namiji kenan amsha jam'i ne na mashaj ko kuma mashiji mashiji ismo maf'ul na cakuɗawa mashaja ya mashidu mashaja shai'a ya cakuɗawa mashaja shai'a ya cakuɗawa kenan mashij ko kuma mashaj shine ismul fa'il ne jam'in shi kuma amshaj wadda kenan aka ce in aka ce mashaja shai'a ay khalaqahu bi ghayrihi wadih to anan gurin abdullahi yake cewa amshajin yani akhlatun wa huwa ma'ur rajuli wa ma'ul mar'a shine an cakuɗa shi tsakanin ruwan namiji da ruwa na mace idan ijtama'a wa ikhtalaqa idan aka hada su sai a samu ciki kiran summa yantaqilu ba'da min tawr ila tawr hayatihi zuwa daga marhala zuwa marhala marhala ta nutfa ta'alaka wanda ya muka bayyana wa min halin ila hali daga hali zuwa hali haka halittar dan adam take kenan tambaya ce ake ma kai dan adam Allah maɗauki sarki da ya zaɓe ka ya lura da kai a cikin ma'aiwarka wanda zai sauwira kumfin arhami kai fa ya sha haka Allah yake tattar da ku a cikin cikin ma'aikiya kai fa ya sha yadda ya ga dama ya zaɓe ka ya maka wannan ni'imar kuma ka kafirce mishi kuma ka dinga saba mishi kuma ba ka gode mishi kuma ba ka yin ayyuka na gari na kwarai haka ne shi ne na bitalihi Allah maɗauki sarki ce mun yi haka ne don mu jaraba shi mun yi haka ne don mu jaraba ɗan adam naftalihi mun yi haka ne ba don komai ba don mu jarabta ɗan adam Allah ba ake sarki ke cewa a cikin suratul mulk allazi khalaqal mauta wal hayata الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Allah ma ake sarki ke cewa lalle tabbas shine wanda ya halitti mutuwa da rayuwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jaraba ku a cikin ku waye aiki kyakkyawa kaga shine anan gurin Allah ya halitta dan adam nabtalihi domin mu jarabta shi domin mu ga ya tsaya yayi biyayya yayi aiki na gari na kwarai kinan kaga in kana raye to wallahi Allah ya jaraba ka ne kallon aikin ka ne zai anan gurin ba ya halicce ka ba haka nan sudan a ya haɗar da insani an yi turaka su da shi mutum yana nihin a bar shi haka nan kara zube ba a umartin shi ba a hana shi abadan wallah Allah jaraba ka da yake ya halice ka ya baka hankali da ji da gani da lahiyar jiki don ya umarce ka ka bi don ya hana ka ka bari yana shi ne naftalihi muna jaraba shi ayyuli na talihi domin mu jarabta shi bitakalifi shari'a da wajibai na shari'a faja'alnahu saboda ya zamto ahlan lilibtila'i ahlan liliktibari saboda ya zamto ya cancanci a jaraba shi a umarce shi a hana shi sai Allah ya sanya shi zamto sami'an basiran mai ji ne basiran mai gani ne shi yasa malamai suke cewa wannan wannan wannan wannan suna daga cikin lawazimut taklif ba a kallafa mutum ya kasance ko mai ji ne ko mai gani ne ko mai ji da gani ne in mutum ba ya ji ba ya gani ba ahalar mai wani taklif babu hanyar da za a kallafa shi da shari'a ba ji ba gani ko yana ji amma makaho kaga dole ya yi amfani da shari'a ko bayyaji amma yana gani kurma dole ya amfani da shari'a ko kuma yana da guda biyu ni'imomin sun hada gare shi guda biyu gaji ga gani to shi wannan min babu aula na gani kuma hallo mutum mai hankali da akwai da ishara akan cewa mai hankali ne mutum ya balaga da hankali kina wannan shine da yake suna bayani akan haka waja'alnahu sami'an basira muka sanya shi ya zamto mai ji ne mai gani ne sai kuma zama ake sarki ce ina hadaina hussabila mu ne tabbas muka shiryar da shi zuwa ga tafarki na yadda zai rarrabe tsakanin hanya ta gari da kuma hanyar wanda ina hadaina hussabila tabbas mu muka bayyana mashi hanyar gaskiya da kuma hanya ta ɓata in ma shakiran in ma ya ba hanya ta gari ta kwarai shi ne zamto shakiran mai gode ma Allah ni'imomin da ya wuce ya tashi ya yi ibada wa in ma ka fura ko kuma ya bi hanya mummuna ya kafurte ma ni'imomin Allah ya yi karyata ya ƙi yin ibada kinan Allah ya shirya da mutum kawai da Allah ki zaki kita a cikin suratul balad wa hadainahu najdain tabbas mun shiryar da shi hanyoyi guda biyu haka kuma Allah mafi sarki ke cewa wa amma samudu fadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda samudawa Allah ya shiryar da su amma sai suka zabi hanya ta bata suka bar shirya haka kuma Allah mafi sarki yake cewa ومن كان من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء game da lahira kuma wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha izuwa karshe kenan kaga mutun yana bin hanya kaza da kaza insha Allah mun kai gaci insha Allah za mu yanke karatu insha Allah ya kuma Allah mawarki sarki ke cewa wa kulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ku bayyana gaskiya daga gurin Allah ubangiji mawarki sarki wanda ya ga dama ya yi imani ga hanya an bayyana wanda ya ga dama ya kafirce almihim an bayyana hanya kidan kaga Allah mawarki sarki ya bayyana ma dan adam hanya ta gaske da kuma hanya ta ƙarya an Allah ya bayyana mutum hanya ta musulunci wadda za ta kai zuwa ga addini Allah kuma Allah ɗauke sarki ya bayyana hanya ta kafirci wadda za ta kai zuwa ga wata jahannam ya rage a gare ka ka zaɓa kuma Allah ya baka ikhtiyar bal ma Allah ɗauke suke ta la ikraha fi din ba a tilasta maka an bayyana maka ka gane ba a tilasta maka zaɓi inda ya hima in ka so ka zama mutumin kirki aljanna tana jiran in ka so ka zama mutumin banza wuta tana jiran ka subhanallah Allah kiyaye kinan a hadisi manzala sallallahu alaihi yake cewa hadisi na abi malik al-ash'ari yake cewa kullun nasu yaghdu fa ba'i'u nafsuhu wa mu'biquha aw mu'tiquha mutane suna waye gari za su sai da kansu kowa zai waye gari zai sai da kanshi in ma ya sai da kanshi a hanya ta gari ta kwarai ya intar da kanshi daga shiga wuta ya samu aljanna in ma kuma hannu ya sai da kanshi a hanya mummuna ta yadda zai hallakar da kanshi da zama tobe ko mashi Allah taimaka Allah sai alkhairi yanzu gura za mu ta insha Allah a tafsiri na gaba sai mu tashi da daga inna a tabna lil kafirin salasilan wa aghlal musa'ira insha Allah zuwa ƙarshen aya wannan shine abin da ya sara a gare mu na tafsirin ƙarshen sura ta al-mursalat da kuma farkon sura ta al-insan insha Allah gobe bi izin na tabaraka ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah na inda akwai tambayoyi wala akwai mai tambaye na assalamu alaikum wanda fata an sha ruwa lafiya alhamdulillah
mutum ne ana sallar tarawih sai uzuri ya kama sa mutum bai samu raka'a guda ɗaya ba na shafa'i malam zai rama raka ɗaya ne ko kuma na mutum ne ya zo a tar- a sallar tarawahi ya tarda liman yana raka ta biyu an bai shi raka ɗaya ko to in liman ya riga ya gama ya sallar mai zai cika raka shi ɗaya wadda sai kuma ya tarda liman amma ya yi kokari ya yi karatu matsakaici ta yadda zai samu raka ta gaba shi ne kidan da ya takaice kidan ba a yin sallah batira'a sai wutiri ba a yin sallah raka'a ɗaya sai wutiri wadda Allah ya taimaka mai tambaya ta- na gaba yake cewa malam assalamu alaikum malam mutum ne ana sallar tarawih sai ya zamna a yana zaune bai san an yi shafa'i ba sai bayan an ida shafa'i sai ya san wuturi ne aka yi to ya zai yi? shafa'i zai rama ko kuma na shi mu gane cewa shi shafa'i mafhumin shi shine nafsin sallar dare salatul layli masna masna raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu wata dai kuma shine mai raka'a da kenan wannan sallar da kuke- kake ta tarawihi nafsin ta ita ce shafa'i kowace da ya uwarta kowace da ya uwarta wadda in an kare ko ku yi raka'a goma ko ku yi raka'a goma sha biyu kenan in an ƙara yi ka yi wutiri da raka'a ta wadda kenan wannan shi ne wutiri in ko ba ka yin sallah ta mai kyau suna ta dare kawai wu- wutiri ne kake so ka yi shi ne ake so ka yi raka'a biyu a matsayin shafai kenan eh, nafsu shi in ki riga ki yi wutirinki ko ka riga ka yi wutirinka ba sai ka ka riga ka yi shafa'inka ka riga ka yi sallaka ta tarawihi ita ce a matsayin je mai yake suna shafa'i ke wanda shi ne dai don mu gane insha Allah Um, sai mai tambaya na gaba ke cewa malam wani dangi ne a suwa ne ne yake nufi na san wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai amsar ibadarsu na wanda Allah maɗauki sarki bai amsa ibada shi shine kafiri wanda bai bai imani bai shiga musulunci ba na fara kenan na biyu shine mutumin da yayi ibada da riya babu ikhlas Allah baya amsa ibada shi na uku shine mutumin da yayi ibada ba akan koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam واضح كده شيني شرطك guda uku na amsa ayyuka al-iman wal ikhlasu wal mutaba imani da Allah ka kafir ya huta ibada shi ko me yayi banza ce a banza sannan kuma al ikhlas kaga mai shirka a ibada shi ko mai riya ko mai sum'a a ibada shi banza a banza ce sai kuma al mutaba mutumin da yayi ibada ba yanda manzon Allah ya koyar ba banza a banza to wannan su ne guda uku wanda ba a musu ayyukansu Allah taimaka sai kuma da ba a rasa wasu laihika wanda suna da alaka da wa'annan wasu laihika wanda suna da alaka da wa'annan wanda suna sabbaba rashin amsar ibada kawan masu gaba da sauransu duka ne ƙarƙashin wa'annan tushishikan guda uku ne wanda muka bayyana na
sai mai tambaya na gaba yake cewa malam shawalin ne baki a gashi haramun ne ko kuma na rina gashi musamman ga mai hurura rina gashi ya zo hani karara akan cewa idan mutum zai rina gashin shi ya nisanci baki idan bai halatta ba mutum ya nisanci ya yi rinin baki wasu malamai sun taya kan cewa makaruhi ne yani ba haramun bane ba makaruhi ne an kyamata ka yi rinin baki saboda akwai tadlisi da akwai da tadlisi da akwai yaudara ka hutu mai kai kuma tabarkalla masha Allah a gani akwai yaudara wadda amma abin da ya yi karin dalilin shi ne mazala ya yi hannu haramci kusa yake a ɓangaren mazala ce ku runa da duk wani abin da kuke so amma wajen ne ku asawa ku nisanci baki saboda baki za ka maida shi za ka maida kanka in kai ɗan shekara wata 40 ce ko makamanta haka za ka maido kanka shekara talatin ko wata ashirin da biyar kaga da akwai tabbisi akwai matsala kuma yana daga cikin taghiri halkilla amma sauran launi ka iya rinawa ja kamar yadda mafi yawan mutane suke kuma kamar yadda maza Allah ya yi rini da ja sannan kuma ka iya rini da bula kamar yadda mai yake wasu ma buzaye suke su sa rawani mai bula ya rina musu hurhura ta zama tobbala ka iya rubi da dukkanin kalar da kake so kuma mu san da cewa da akwai wani abu da samari suke yi baki su mai da shawari kaga mutum kana tunanin tsoho tsoho ne a shi kawai ko wani abu ne ake sawa ko loron ko a shaha ya shaha a gemun shi ko ya shaha a kan shi yan balo a wurin yan balo da yan kokowa suka dauka ko da ce a gurin yan balo ne mutum ya rina gashin shi yana baki kaga wannan taghyir khalqillah ne shi ma bai halitta ba hawar samani za ka ji ta kawo shi ma ai ana so a dingare na gashi subhanallah kai canza taghyir khalqin labari ne bane baka Allah taimaka Allah ke na'am sai mai tambaya na karshe ke cewa malam na kasance ina zane desan na decoration na ado sai na yi sai na yi zana sai na bayar zuwa mushina na ekol don su yi ado a cikin class don su kawata wajen kamar shardan ne na sai ke da fulan sai ya ji wani malami yana fatawa akan cewa haramun ne yin zane mutum shi ne shi ne nake bukatar karin bayani abinda aka hana yin zane shi ne zane abu mai rai shi ne aka hana ba don kawai ba saboda kamtimice ne da mashirkai amma in mutum yana yin zane ne don karatu ba laifi ba ne ba ya juzu fita allum ma la ya juzu fita abu ba laifi ba ne ba mutum ya yi zane don karatu kawai zanen da ake yi na neman ilimi na karatu kamar zane da ake yi na yadda ake yin arwalla a zana mutum yana arwalla ko yadda ake sallah kamar zane da ake yi na lakwal na kayan cikin mutum da sauransu kamar zane da ake yi na shanu da makamantan haka na ababen halitta domin ilimi ba laifi ba ne domin ilimi ba laifi ba ne ba amma zane in ya zamto ba domin ilimi ba don mutum ya zana ya kawa ya dinga kallo da sauransu abu mai rai an hana amma abinda ba mai rai bane ba kana da dama kai wannan shine dai a takaice amsa insha Allah Allah taimaka Allah ta alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah ta shi bizan na sa kuma abinda muka da kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik